أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المبدع الدائم الباقي المقلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوارد الأحد المتعالي الوارد الكلم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود هو السبب الأعظم لكل موجود فلا دم تزبد في قلبنا الإيمان وتحافظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتبتغ لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النذر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لن يضيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أعوذ بالله من هدار بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوك جنسر جيسي يا أيها الذين آمنوا يا كوباي دكوك إيماني دا الله in ja kun fasikun idan mutum fasiki ya zake muku bina mayin da labari wanda ba na gaskiya ba kabarin ya kawo muku labari fata bayyano ku yi bincike akan wannan labari da mutum fasiki ya zo muku da shi sadaka wumin ka zai ku gane menene gaskiyarsa cikin ƙaryansa wa bi kira cikin karatu fa tazbitu min asibati ku tabbatar da gaskiyarsa ku kore ƙaryansa in ko ba kwa yin haka daga zaran wato fasiki ya kawo muku labari za ku ɗauka an tusibu kauman lalle za ku je ku afka wasu mutane ku yi ta karkashe al'umma na jama'ar musulmi mafa'ulan lahu ai kashe tu zalika bi jahalatin ba tare da sani ba hali ne min alfa ai jahili na kuna rahin sani za ku je ku afka musu wato bihu za ku waye gari tasiru ku kasance alama fa'altu da abin da kuka aikata wa'annan jama'a mina da kadai na kuskure bil qaumi ga wayannan mutane nadimina za ku dinga nadama wa arsala sallallahu alaihi wasallam ilai manzon Allah ya aika musu ba da udihin bayan koma wasu ila biladin izuwa ga garurukan fi aika Khalid bin Walid falam yara fihim da yaje bai ga komai a tare da wayannan mutane da aka ce sun ibada zakka ba illa da'atan sai dai wa Allah biyayya wal khairu da alkhairu fa akbar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Khalid ya labarta wa manzon Allah shine Allah ya ce wa alamu ku ana san annabi ku a cikin nan naku rasulullahi akwai manzon Allah wala taqulu lil batila kada ku rubuta magana da ba ta gaskiya ba fa inna la domin Allah madaukakin sarki yukbiruhu bil hala atake zai ba manzon Allah labari law yuti'ukum da dai za ku bi su fi kai ku bi manzon Allah fi kasirin cikin yawa yawa min al'amri na umarnin da ya muku allazi tadbiruna bihi wanda ya baku labari ala kilab sabanin abin da ya auku fayyar tabu ala zalika akan wannan za a shirya muku tarawo abin da aka hukunta la'ani tuma haƙiƙa za ku yi zunubi la'asimtun za ku ɗau zunubi ai duna hukuma ismun zunubi ne a tasabbabu wanda zai zama shine dalili ilal maratib zuwa ga daraja walakin ba da banza ba Allahu Allah shi dai Allah madaukakin sarki habbaba ilaikum liman haƙiƙa Allah ya so ku da rahama ta sa ba dan da rahamar ubangiji da ya so ku da so sai ya kyale ku kuna aikata abin da za ku aikata abin zai zama muku laifi wa zayyanahu Allah madaukakin sarki kuma ya kyautata ya kawata muku fi qulubikum cikin zukatanku wa karaha ilaykum al-kufra Allah baya so ku dinga aikata ka aikin kafirci wal husuqa da fas Allah baya son fasuci wal isyani da sabawa Allah ai istidraku wannan istidraki ne min harisul ma'ana ta bangaren ma'ana duna lafazi kuma bayan lafazi li'anna man habbaba ilayhim al-iman kaga duk wanda aka so ya da imani gayyarar sufatu sufata za su jirkita daga zaran mutum ya zama mumini wala hasken fuskansa ma zai zama daban yake eh daban yake idan mutum yana aikin fasuci duk inda ya je bai da kurjini ko magana kake mutane a raine suke ganin ka saboda akwai abin da zuciyarka take mutane ba sa sani min takaddama zikiri na gabatar da ambatansa ulaika kaga irin waɗannan jama'u wanda suna aikata fasiki wanda suka bari suka koma suka bi Allah ayyuhum fi iltifatu an kidabi ar-rashiduna sune shiryayyun bayi as-sabituna masabbata ala dinihim akan addinin su mutum kare zama fasiki kuma duk lokacin da kana babba wani ya kama labari daga daukan labarin nan karka dauka kai amfani da shi kai bincike a kai kana zuwa gidanka ma ka ce ai wani ne ya kaza ba hawansa za ka yi da duka ba in matar ka ce ta gaya ma ka ga wacce ta haife shi ne ta faɗi maganar a ko kihiyar wadda ta haife shi ne to ka ɗau maganar a sikeli ka yi bincike sannan ka hau yaro da duka idan yarinya aka ce ma ta yi kaza ta yi kaza ka duba ka gani a gidan ita kanta yar taka a gidan mai mata adawa ne ta baka labarin ta yi kaza ko kuma a'a masoyiyanta ne ta baka labarin ta yi kaza to wannan magana ba hawa za ka yi dokin zuciya ba ka auna da idan basira idan wani ɗanka ne aka ce ma ai yayi kaza yaron nan shi aikata kaza to sai ka ɗauki labarin da idan basira kaga uwar yaron shi ta baka labari a ko kihiyar uwar yaron ne ta baka labarin yaron yayi kaza to ba hawa yaron za ka yi da duka ba ka yi bincike akan wannan abu da wane yayi waye shaida waye ya gani wane me yasa kai kaza waye sa ka to ka irin wannan bincike duk wanda baya bincike daga an bayi labari zai hana wata ran zai aikata abin da zai dame shi saboda haka Allah ya ce in an baku labari idan mutumin kirki ne ba ku auna da idan basira idan fasiki ne ba ku labari to nan labarin kada ku ɗauka ku yi aiki da yi ku yi bincike in ku ba ka bincike kuna hawa labarin kai tsaye to Allah ya ce abin da za ku aikata daga baya zai dame ku za ku koma kuna nadama to Allah ya gane da mu faralan min Allah fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim wannan abu da Allah ya mana hakan falalan min ay falala ce daga Allah mazari ne wanda aka mata nasaba wa ni'matu ni'ma kuma ni'ma ce daga Allah falala ce daga Allah da ni'ma ba dan falala da Allah da ni'ma ba Allah ba zai faɗa hakan ba sai dai mu aikata abin a lahira ya kona mu to amma tun da ya gaya mana abin da zai cutar da mu kuma ya gaya mana labarin abin da zai amfanar da mu mu guji wanda zai cutar da mu mu aikata wanda zai amfane mu wallahi wannan falala ce daga Allah wallahi domin shi ubangiji alimun biyun shi ne masani ga halayyan bayi shi ya san halin bayinsa wani bawan za a gan shi salihi in ya aikata wani aikin ba za ka ce shi yayi ba wani bawan za a gan shi kamar ba salihi ba amma wani abin aka ce ba shi ne yayi ba sai ka yi mamaki to saboda haka Allah yi kowa sanin halayyan bayinsa hakimin kuma Allah gwani ne fi an ali alim cikin nimtar da bayinsa wa in da'ifata wa in ضعيفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إليهما على القرية فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
الله ما دوك جنس الجنة لا بركة من القرآن. yace wa yadda ya fata ne idan an samu jama'u guda biyu minal mumini ne na muminin suna rigima wayannan ma mumunan ne wayancan jama'ar ma mumunan ce suna rigima shine nazala wannan aya ta sauka fi qariyatin cikin wani hukunci da ya faru hi annan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah rakiba himaran manzon Allah ne ya hau jakinsa wa marra ala ibnu ubayy manzon Allah ya zai fice da ibn abunan abdullahi ibn abi fa bala himaru sai wannan jaki na manzon Allah ya bawali sai jakin na manzon Allah yana fitsari fasar da ibn abi an bo sai abdullahi dan abun wannan sai to ya hancinsa wai baya so ya ji warin fitsarin jakin manzon Allah eh sai to ya hancinsa jakin sai na zulla yana fitsari sai to ya hancinsa kaje da yake nan ya to ya hancinsa to ana nan faƙala ibn rawaha ibn rawaha yi kuma bambaɗin manzon Allah ne shi yake wa manzon Allah waka ya ce da wannan wanda ya toye hancin ya ce wallahi na rantse da Allah labauli ma ka ga fitsarin jaki na manzon Allah a ɗaya buriyan mu a gunmu ma ya fi almashi kan ya fi almashi kan shi fakana bai na ƙomi hima da rabon bil aidi sai ta gari ya kake ya bi kai kurin sai aka fara faɗa dadada ga annabi yana tsaye wayan nan wanda suke cewa fitsarin jakin ya fi almashi da wanda suke toya hanci sai rigima ya taso aka dinga rigima aka dinga doke doke manzon Allah kurin yana kallo kaji fa bai na ƙomi hima da rabon bil aidi aka dinga duk ana ana ana ana musaya na hannu aka daga buɗe hammata wannan alu wani ma ya ɗau takalmi sai ga ya daki wannan wani ya ɗauko zarbar dabi ne ya daki wannan rigima ya tashi manzon Allah yana kallo ya ga tattulu suka dinga faɗa jam'i ne nazar ila ma'ana lianna kullu da yafatan jama'atu wa qara kowa yana da mabiya shi Abdullahi ibn Rawaha yana da mabiya Abdullahi ibn Abi yana da mabiya shikenan faɗa ya tashi a tsakanin su biyu to yi ne Allah ya sauke wannan aya ya Allah ya ce wa in da'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat idahuma ala al-qurya fa qatil allati tabghi hatta tafiya ila amri Allah fa in fat fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsidu inna Allah yuhibbul muqsidin wala ta wannan lamari Allah ya ce aitulu aizinu ana cikin wannan rigima a lokacin da kala la tagayru alaina fa sallama rasulullah kuma waqafa wa nazala sai manzon Allah ya sallama ya sauka kan jakin sai ya kira su wa qara alai manzon Allah ya karanta musu yace ga yanzu ayan da Allah ya sauka fa qala abdullah ibn abi salul sai ya aiwal marwu innahu la ahsan mimma taqul yace wai abin da aka faɗa ba haka bane la shi ahsan minu in kana haka fala tuzina bi fi majalisina saboda haka wai yake gaya manzon Allah kar ka cuce mu mu a matsayin mu ka ka mana rigima wa rigi ila rahalika koma wajen inda ka zo fa man ja'a fa qasu zalai fa qala abdullah ibn rawaha abdullah dan rawaha yake bale ya rasulullahi fa na bi fi majalisina mu muna zo ka zauna a matsayi a mazaunin mu fa innahu yuhibbu zalika fa ma labisa al muslimuna wal mushrikun ba zauna ba da musulmai da mushrikai da yahu hata kariya ta har har aka kusan yaki alam ya nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana jama'a a daina a tsaya a tsaya jama'a jama'a duk Allah ya hakuri ai hakuri annabi sai da ya fara haka aka fara duka yahudawa sun yi goma fadan ga nasara su ma suna ci ga munafikai abin da suke so ga jama'an abdullahi bin rawaha sune bani kazaraj manzon Allah da kyar yana hada yana daga musu hannu aka tsaya to yi ne da suka tsaya ɗannan to yi ne ƙur'ani yake cewa yanzu abin da za ku yi tunda wani can ma musulmai ne fa azlihu bainahu ay sulhu tsakanin su bil adal da adal wa azlihu ay adal inna lahi ubangiji hibul muqsidina Allah sarki ne mai kyakkyawan sakayya ga wanda yake yin adalci to ya kai innama almu'minuna ikhwatun fa azlihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun to ka gani bayan haka to duk da ma mun tsallake wasu guraren kaɗan tagdilu fazlu bainahuma bil adl fa in bagat ilayhi ma al ukra idan ɗaya jama'ar ta ce za ta yi zalunci ga ɗayar fa qadil lati tabgiya ku yaƙi wanda za ta yi zalunci hata ta biya har ya komo ila amri la zuwa ga gaskiya fa in fari idan ya huce yayi gaskiyan fa azlihu bainahuma bil adl ku gyara tsakaninsu da adalci haka Allah ya faɗa ko wannan shari'a mu ma da ita za mu yi amfani kuna zauna a unguwanku sai aka samu wani mai kuɗi da ƙarfin tsiya ya duba wani talaka ya ce kai wannan gidan ba na babanka bane ba naka bane sai ka bar mana gidanmu a wannan gidan kakana ne ai namu ne ku yan unguwan kuna ji kuka ji yaya me labarin da yake faruwa ne naji ana rigima ya alhaji wani ne yace zai kwace gidan suwa ne to kar ku tsaya duk yan unguwan ku je gun alhaji wani alhaji eh wannan gida in ba rigima kake so ba alaji ba naka bane gida na su baban wane ne mu ma baban su anan muka tada su a unguwarmu kai ma wannan gidan shine na babanka a ni saboda ba su da takardar zama a gidan nan wallahi zan kwace za a kwace ya to shari'a ba da shi za ka yi ba da mu za ka yi shari'a da mu ne bismillah daga nan har har ina ne har abuja mu je da kai ƙarya kake to in kuka yi haka kun yi wa Allah aiki kar ku bari ya kwace amma shi alhajin ya ce a ai ba zan iya faɗa da yan unguwa ba ai to shi kenan ba komai ba komai na bari to yi kenan to ai alhaji wa ne mutum irin ka kai da ma Allah ya rufa ma asiri me wani abin duniya kai da ka fi karfin nan duka baka ji ma yaban da ake ma a garin nan ba ai to yi ne bangaren fa in fa'at fa azlihu bainahuma bil adl shi ma alhajin ku bai baki ku dan karrama yi ya ji daɗi maganar ta zama babu ita to haka za a yi kuma idan wani da wani rigima ya taso a gari akan wani abin da ya shafi kuɗi kuɗi ne na wane kun sani sansa ne ya ce wane da Allah ka je kasuwa ka siyar mu wani kayansa ne ka je ka siyar da ya je ya dawo ya ce shi ba zai bada kuɗin nan ba kuma alhali kuna zaman ɗaya unguwa ɗaya da shi sai ku taru ku je alibi wani aka yi haka malam wani muna zane wani ya ɗau abu kaza ya ba ba zan baye ba shi ma wata rana ba an ban labari ni ma ya cinye mu wani abina daban ba aka ce a ai ba haka yake ba wanda ya da kai ya ce amana ya baka haƙƙinsa kyautuwa ka ba ya ce wallahi ni fa ba zan bayar ba to sai ku ce wallahi baka isa ba eh ba maganar sanayya nan ba ku isa ba Allah za ku yi wa aiki eh ko a nan yanzu ka kwace kudin nan ka ba mu wallahi ko mu da kai mu ware hammata eh kana cikin faɗan haka ba ba mutum da ya za ku bari ba eh ka san mutane akwai munafurci kai haka za ka gaba ka fara magana kuma su sai su janye baya ba haka bane ku yan unguwan ne duka kai alaji wallahi tallahi baka yi zama kana ce masa baka yi zama ta baya wani ya hanka da kiyan nasa in ya waiga ka yana waiga wani kuma ya tukume rigar ta baya dan uban bashi bai to a nan ne ku ku fara ta zai ku duka ba abin da zai Allah haka yake so mu mu sai a fara sa masa goro a baki yanzu nan zai ce zai bayar to kun yi Allah aiki a sai abin ban san zai zama haka bane ni da na to bayar kurin in ya bata ta kaga yanzu da ka barwa da ma kai haka da kai Allah ya ce haka za ku dinga yi duk wani mahaluki zai cuci wani to ku yi sulhu in ya ce sai ya yi zalunci ku taru wanda ya ce zai yi zaluncin gaba ɗaya ku ku yi kansa kuma su rubdugu idan ya koma ya ce ya daina to a sulhu tsakanin da adalci in aka yi haka an yi wa Allah aiki inna Allah domin shi Allah yibul musinina yana zan masu kyakkyawar aiki duk wanda suka yi wannan Allah yana so ne Allah yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun innamal mu'minuna jama'a kun ga mu'mini dukkanin mu'mini ki watan ƴan uwan juna ne fi dini alamarin addini idan akwai mu'mini a bangon duniyan gabar kana bangon duniyan yamma dan uwanka ne in ka ce ta ina kuka haɗu sai a ce musulunci ne gama ku duk mutumin da ya bada gaban ga gabar yana sallah Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu tsakanin ku da yi dan uwa ne na addini Allah ne ya gama ku idan kun ga ana ba daidai ba ba shiru za ku yi ba fa aslihu bai ku dan sulhu ta tsakanin su da adalci to Allah yana zan a dinga yin adalci mumini dan uwansa mumini duk wanda kaga yana sallah ya bada gaban sa gabar kun zama yan uwa saboda haka musulmi dan uwan musulmi ne mumini dan uwan mumini ne haka hadisin manzon Allah ya fassara eh in mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta wannan jinin sa ya haramta a gare ka ka taba masa mutuncin sa ya haramta a gare ka ka yaƙe ya haramta a gare ka sai da haƙƙin islam idan zina yayi wani haƙƙi ne na musulunci sai a jefe shi idan giya ya sha haƙƙi ne na musulunci a masa haɗi idan zata yi haƙƙi ne na Allah a yanke hannun sa ban da wannan duk wanda yana la ilaha illallah muhammadur rasulullahi to kar ka dau harshe ka zage shi dan uwanka ne in ka ga yana wani laifi ba daidai ba baro Allah eh ba ruwanka bakin abin da zaka iya faɗa kansa Allah ya shirye shi kurin wani mutumin banza ne yana aiki kaza ba dai musulmi bane eh to Allah ya shirye shi wannan ba zai zama mummuna ba ka daina yau musulmi dan wanka mummunan sharri wane dan shaye shaye ne dan kaza ne mazinaci ne kana masa irin wannan ba daɗi laifin da kaga yana yi kai man Allah ya jarrabe ka bai fi karfin kai laifin ba kai da kaga Allah bai jarrabe ka da laifin ba to kai wa Allah godiya shi da Allah ya jarrabe da laifin kai masa addu'a ta alkhairi Allah ya shirye iya abin da zaka wa musulmi kenan musulmi ya daina buɗe asirin musulmi dan uwansa duk da musulmi yake a faɗin duniya ɗan wanka ne kuma ko kun gane a nan ko ba ku gane ba idan kuna zuwa yawo kamar Legas kamar Enugu kamar Fatakwal hakan yana faruwa dai yanzu da ka ga mai dogon riga kurin gurinsa za ka je kai a ina kake dan uwa a ina waye gaya ma dan uwa ne san da kafirai ne dogon riga kurin mutum ya sa sai ka je gurinsa sai ka ji kana kallon za ga dan uwanka ne haka ne ko to idan ka je Lagos haka ne kana kallon mutum da dogon riga ya sa hula zanna kurin zuwa za ka yi alai barka dai har kana jin daɗi kana da dan uwa to kaga a nan wajen kuma ba ka so kuma kuma ta baki sai ka ce ai mu kuna zuwa can kudu sai ku ce mu yan arewa ne ai mu yan arewa ne ba ma maganar musulmi ne mu yan are arewa ma ya hada ka bare musulunci arewa ma fa ka ce kai dan arewa ne to an ce kai musulmi ne ku so juna din daga musulmi dan wanka aminin ka ne abokin ka ne ka daina bude masa asiri ka daina masa mummunan zato Allah baya so laifi duwawu ne kowa yana da hi ba ka ganin naka sai na wani to idan an ce wani yana da laifi ka nuna kai dan kafi yawan laifi ka tuba ga Allah ka yi ta kanka ka kare wa kanka abin da ya dame ka mai Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la yadhkar qaumun min qaumin asai an yakunu khairan minhum ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi da kuka yi imani la yadhkar ku daina izgilanci nazala wannan ta sauka daga wafadin bani tamim hina zakaru yayin da suke izgilanci min hukara daga talakawa na musulmai kaman amaru dan yasu kaman suhaib suna musu izgilanci izi da ra'a ana walakanta su wada ana sake walakanta su Allah ya ce ku daina yin haka duk mutumin da ka gan shi a duniya Allah ya baka wani daraja shi Allah bai bashi ba ka daina masa izgilanci sai qur'ani ya ce a zai an ya kuna kairan minhu wannan wanda ba da koma ba aka waye gari in Allah ya so sai ya bi ka mallakar abin da kai ba ka da shi abin da yake hannun naka sai Allah ya kwace ya bashi Allah karirin ne mai iko ne akan haka mutum ka ganshi talaka ka daina masa gori sai ya yi dan da kai mai kudin wata ran zaka ci arziki a karkashin dansa mutum ka ganshi jahili kai malami ka daina masa gori sai a yabi dan da zai zo ya koya wa ɗanka ƙur'ani Allah yana da iko ba zara ke kaga mutum talaka ka daina masa izgilanci sai wayi gari wanda kana ga ɗan talaka ne wata ran hidda mulkin kai ba kai da mulki duk wani abin da muke faɗa in ba a ga wasu ba an ga wasu da an wayi gari a ƙasar nan abu ne sananne duk wani ɗan talaka shi yake shan wahala yanzu an waye gari 'ya'yan talakawan yau su ne sarakunan su wanda zai gaji sarautar yau ba shi ba labarin su sai an talakawan da ake walakantawa a jazu a kai su boko ana kuka ana ga azabtar da su ake yau ga an waye gari su ne da duniya wani abu ne sananne wanda kana ganin jahili ne bai san komai ba an waye gari ɗansa zai zama malami to saboda haka duk musulmi wanda Allah ya bashi wani abu na ni'ima imma malamta imma sarauta in ma dukiya ka daina wa wanda ba shi da izilanci Allah ya ce za a iya waye gari wanda kana ga ba komai din bane zai zama koman wanda yake koman a waye gari ya zama ba komai ba wannan dama al'ada ne na Allah a cikin littafin wani malami wanda ana kira Abu Hamid al-Ghazali a littafin sa na Iyawul Ulum Dini nasa ya kawo wata rana wani bawan Allah ne yayi sabon amarya yana tsakiyar anguwanci sai almajir ya shiga gidan bara a taimake ni a bani saboda Allah da annabi almajirin yana bara a lokacin da almajirin ya shiga da gidan matarsa suna cin tuwo a gefe kuma ga kazansu soyayya a je da almajirin ya bara shi wannan mai gidan maimakon ma ya ɗau tuwon ya ba almajirin koran almajirin ya ci kai ta yi kaban guri tabi tabi tabi ko tuwon bai bayar ba bare kaza ya kori almajirin almajirin ya tafi ba bayi ba sai Allah ya jefa musu talauci a waye gari a waye gari shi wannan mai mace duk abin da ya mallaka ya zama babu shi ana nana nan abin hannunsa ya ƙare ana nana nan da Allah zai aiko jarraba sai da ya saki matar tasa ana nana nan da Allah ya aiko jarraba shi ma ya zama mabaracin ba komai baran ya zama shine aikinsa wata rana sai Allah ya nuna ikonsa da kaddara ya je wani gidan bara shi wannan dai da ya kori almajirin ya zai na abana saboda Allah da annabi a taimaka min da sadaka da ya je gidan sai Allah ya kaddara kamar yadda ya kora ya tarar ya ga ga wani bawan Allah da matarsa suna cin tuwon ga kazansa a soye a jiye yadda dai ya kora haka ya gani a gidan sai matar ta ce mai gida ya za a yi a ba wannan mabarashin tuwon nan ya ce haɓa wance ai ba za mu bayi to ba qur'ani ne fa dallan tanalul birra tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim kullu da'ami kullu da'ami kana hillan li bani isra'ila إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
الله نفدا abinda Allah ya gaya mana lan tanalul birra ba za mu zama mutane kirki mu samu nagarta ba hata tun da sai mun ciyar sai ma ji ibuna da abin da kuke so to mu yanzu tuwon da muke ci ai ba shi muke so ba wannan kazan da muka ajiye a soye bayan mun ci tuwon za mu ci shi muke so in ji mai gidan ya ce kazan za a ɗauka ba shi ai ba tuwon ba kazan za a bayar ya ce ɗauki kai masa kazan matar da daye ta ɗauka zan ta ba mabaraci tana tana murna da ta dawo kuma tana kuka da ta dawo tana kuka sai miji ya ga abin mamaki ya ce wance yaya na ga kin kai kazan nan kina ɗauki kuma kin dawo kina kuka ya ce abin mamaki na gani ya ce wata rana ni da wani mijina muna zaune wani babaraci ya yi bara a bayi sadaka mijin na muna cin to da yi nan ga kazan mu ajiye shi wannan miji nawa ya hana a baiwa wannan mabaracin tuwon bare kazan nan yau na ga kai abin da ake gadarar da hi ma hi kace ka bayar to da na da ana kuka da na je wanda na miƙa kazan a he mijin nawa na dan ne da ya hana tuwon shine mabaracin shi da ya hana tuwon na ga ya yi ne mabaracin shi na ba kazan shi ne na dawo nake mamakin halin da ya yi ga ya ce to albihirin ku ke da mijin naki kin san wanda ko kora ya ce ya ce to ai ni kuka kora ni kuka kora ai da ya kora almajirin Allah ya dau tuwon nasu ya bashi ya dau kazan nasu ya bashi ya dau matar tazan da yake gadara haka bashi to haka al'adan Allah yake duk mutumin da bai da wani abu a duniya ka da maza tunanin ko kamar shi ya hana kansa duniya duk yadda ka nema sai Allah ya kaddara maka ita lahira na wanda ya nema ne saboda haka in Allah ya ma wata ni'ima ka dinga tawali'u kana kankan da kai ga wanda Allah bai musu ni'imar ba kai ma farkon ka sani baka san tsakiyar da ƙaryan ba a za ka yi dogon kwana ne ni'iman ya barka za ka yi gajeren kwana ne ka rasa ni'imar baka sani ba to yi ne Allah ya ce la ya zikar qaumun min qaumin aje an yakunu khairan min wala nisa'un wala nisa'un min nisa'in asai an yakunna khairan minhun wala nisa'in minkum mace kuma daga cikin ku min nisa'in daga wasu mace kun aje an yakuna ba ku sani ba wannan za su zama su ne mafi alƙadan mata ma suna da wannan sau da yawa sai a je gidan biki wata ta ɗaura gwalagwale a wuyanta tana kan ƙaho wanda ba komai ana mata izgilanci to ba a wayi gari ba ka san abin da Allah zai yi ba ita wanda ba ita da komai ki ne mata haka sai ta haifi yadda za ta auri sarkin da ba irinsa ke da kike ɗaura gwal ɗin wata ranki ci abinci a ƙarƙashin yarta Allah mai iko ne akan komai idan mijinki babba ne ke matar hakimi ce ko matar sarkin yanka ko matan ciyaman ko matan wani malami babba ko matan wani alaji ki daina gadara da daraja da Allah ya miki kina walakanta matan talakawa ƙaryar rayuwa da Allah ya jarrabe ki yau mace ma ita nafta da yafi komai sauki idan babanki idan mijinki sarki ne sai ya sake ki a to kuma ba gidanku za ki je ba wannan wanda kike mata izgilancin sai a aure ta sai a aure ta ki zama baiwanta kuma har ila yau Allah ya fi wannan ya fi ma sauki ko mijinki wani mai kuɗi a tajiri kina ɗaga sauran mata kai kina mai da su su kaman ba mata ba to ga dara ki daidai ne mijin nan naki mai kuɗin sai ya sake ki daga an sake ki kuma me ƙaryar mace babu wannan gaba kuma kina Allah annabi sai a je a auro ya talaka wanda ba kya san ta zama ita ce wannan to Allah ya ce mata ma wanda Allah ya ba su daraja sai dai na daga kai ga wasu matan suna walakanta wanda ba su da darajan to Allah ya ce farkon suka sani wayiwa wannan wanda ake walakantawa sai ya koma ya zama su ne mafi alkhairi da wanda aka walakanta to duk irin wannan Allah baya so na'am wala talmizu anfusakum wala talmizu jama'a ku daina zumɗe a kanku la ta'aibu ku daina aibata mutane fa ta'abu ala ibu kada shahi ya dinga aibata shashi wani ya zo ficewa ka taba wani da yatsa ka nuna shi Allah baya son wannan wani ya zo ka ɗaga baki ka nuna shi Allah baya son haka wani ya zo kai da wani munafikin kuna sigina da ido ka ji ai mun yanke shi mun yanke shi to kanka ka yanka sharrin nan dai kanka zai dawo Allah baya so duk irin wayannan masu in suka matsa ba za su mutu da imani ba to ku daina aibata wani wane yana da laifi wane yana da laifi duk ba layin ka bane duk wani wanda za a ce ma yana da laifi kai ka ce ka fi laifi mala abu hanifa wani bawan Allah ne kullum zagin sa yake yi zagin sa yake dare da rana sai dai wata ran ya bada dinari dubu ya ce a kai masa mala hasan basari ne shi da aka masa dinari dubu aka ce karam kallah sai zai ce ni baka zama kiyin ka bane ni ya ce a to ai kai ne masoyin ni dinnan dama laifi ya min yawa an ce kullum kai kake kankare min zunubi wannan tukunci ne a ci gaba da aiki don Allah ka dage kafin mu je lahira ka kankare duka ka ji amma kai an zage ka ce baka yarda ba ko ba malami bane kai to ga dai malaman yadda suke yi duk wanda gaje yana zagin ka tukunci zaka aika yi ci gaba da yi nauyin da ka dauka yayi yawa ya rarrage da wuri a je can ta sanadiyarsa sai kai ga aljanna to wannan fa yi ne ɗabi'ar bayan Allah na gari Allah yake a daina yin haka mai Allah yake wala tanabazu wala tanabazu bil alqab wala tanabazu ku daina jefa mutum ba munan laqabi la ya dubu barukum ba bi laqabi ya kara ka daina kiran mutum da laqabin da baya so duk bakon da kai ya fasiku ya kafiru duk irin wannan Allah baya so bako ne Allah ya kama sai ka ce bawan Allah waye sunanka sunana wane sai ka tambaya ko waye sunan babanka sunan babana wane to ka dinga kiran musulmi da kyakkyawan sunansa idan kana kiran mutum da mummunan sunan Allah ya hana amma yanzu jama'a dan musulmi yana kai shege ni ni ban ga shegen ba fa wannan yabo ne kana jin daɗi kana kaɗai kai kuma kai ne shege ba ka da uba eh kuma ko kuma ka ji ana ce dan iska dan iska yana nan wannan aiwa aiwa ne mugu ne ai mugu a wani dan iska ne a rikakken dan iska ne ai eh ka gani ko kuma a ce ma oga sunanka Muhammadu wani dan iska ya ce maka oga kana amsa ba kai ka san ogan fa kaburi ba a musulunci ba wannan sunan ba sunanka bane ka kiyaye irin wannan duka kuma ƴaƴan kuma da kuke haifa ku daina bari yana bata mun suna a kira mutum da sunan babanka wani dan wane haka shari'a yake so eh kar a dinga lakka na suna ana bata suna bare ma mu kabilar mu na mangawa sun fi yin haka su kabilan mun ga da yawa ma ko me ma suna batawa kamar iza waka ma qur'ani sai ka jana yi zakka ba za a ce iza waka ba yi zakka ka gani an bata la ilaha illallah sai ka jana laila shi ke nan bata ba wai a faɗa abin da kyau ba za a iya yi ba ka gani ko yi mana tabarakan ladhi bi yadihi mulku yake sai a ce tabarakallah tabarakallah ne to yi ne tabaraka to sunan mutane ma kuma haka ake ta batawa irin wannan da a daina yi mana kamar yahaya kamar isa sai ka jana yi zakku to ka gani menene kenan wani ma a ce iza to a dinga faɗan abin yadda ya kamata eh ka gani ko musa a dinga cewa musa yadda ya kamata adam a dinga cewa adamu yadda ya kamata dauda a dinga cewa dauda yadda qur'ani ya rubuta ba a so a ɓata sunan annabawa muhammadu a ce muhammadu ba mammadu ba ko kuma wani kuna zaka jana mamman mamman to ka gani muhammadu ne fa ba mamman ba ne to duk irin wannan a hana a kyawawan sunan ma kara bata kara bata sannan bayan wannan kuma ka daina bari ana ma mummunan suna wani wanda babanka ba a kira ka da sunansa ko kana kallo a ce kai abin nan gona gona kana na'am kai gona gona ne sunan kake har daɗi kake bi ba mun ga mu suna faɗa karama to kai dan jeji kenan eh to ka gani ai ba sunan ka dan za a gida faɗa ka da shi to da irin wannan zai a kiyaye shi mai dalo ba ruwanka ka ce kai ni sunana ba mai dalo sunana wane mai tinkiya sunana ka ce ba mai tinkiya mai rago ka ce ni sunana ba mai rago ba sunana wane ka gani ko dan daji ka ce ni ba dan daji bane dan maraya ka ce ni ba dan maraya bane duk irin wannan akwai lakabi da ake kawo mummuna mutum har a manta da sunan nasa ma to Allah ya gane da mu Allah baya so musulmi a jefa masa mummunan suna ya kafiru ya fasiku a daina kiran musulmi da wannan bayan mutum ya musulunta kace masa fasiki kace masa kafiri Allah ya ce bisa lismul fusuq isa lismul fusuq ba da bisa tur liman lismul iya za a yi mutum musulmi a ce a kira shi da sunan fasuci ala malakurina wanda ake ambaton mina sukureti daga izgilan wannan zu da kimce wata nabudu da jefefeniya ala huzuku zuna ba- da- bayan mutum ya riga ya musulunta ba dalilin mina isim la ibada an da ofisu likarar al'adatu wa man lam yatum ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون ومن lam yatub duk mutumin da bai tuba ba da abin da Allah ya hana ya ci gaba da yi Allah ya ce idan ya gamu da hukuma a lahira ba mu ne muka zalunce shi ba fa ulaika humuz zalimuna shi ne ya zalunci kansa mun hana shi ya aikata mhm.
يا أيها الذين آمنوا جانبوا كثيرا من الظن مم.
إن بعد الظن إثم مم.
ولا تجسسوا مم.
ولا يغتب بعضكم بعضا ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayi da kuka ba da gaskiya da Allah ijtanibu kun yi sanci kasiran da yawa diwa min zanni daga zato ila wani kaulan nazala wannan aya ya sauka fi rajulaini cikin wasu mazaje guda biyu izi taba rafiqi huma wanda suka yi radan abokin su baya nan wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana manzon Allah ya kasance idza da za yayin da zai yi tafiya yaƙi aw samara ko zai bula guru ramu rajul sai mutum ya gama wani mutum al-mutaj ila rajulaini muwassaraini idan mutum manzon Allah zai tafi yaƙi idan ya ga talakawa biyu sai ya hada su da wani mai dan abin hannu wa- su dau nauyin wayannan mutanen guda biyu yukudi ma zai ce kai ko mai karamin karamin ka dinga musu hidima su suna ciyar da kai wai ta kaddamu ma ila manzali ya gabatar da su zuwa mazauni in an je zango kafin a je ka je ka share inda za a sauka fa ya yi lau ka gyara ma ya lau lau ma abin da zai zama matsala na abinci wa sharab faran musulmani ila rajulin manzon Allah ya ga musulman alfarin zuwa ga wasu mutane fi bar azbari a shayin tafiye tafiye fata ga da musulmani ila manzil salmani ya gabato zuwa ga wani zango fala galbatu ainahu sai idanun ya rinjaye fana ma ya barci Salman Faris walam ya hayya lahuma bai musu dan tattalin abin da za su kwanta ba falan ma kari ma yayin da suka zo qala lahu suka ce ma sana tu ya ba mu ga kai wani abu ba qala sai Salman ya ce ai la galaba ni aina idanuna ne barci da jayin qala lahu suka ce inda liq ila rasulullahi to ka je gurin manzon Allah fada libla na min huda amin ka ce manzon Allah ya bani abinci faja Salman ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Salman ya je gurin manzon Allah fa zala huda mu ya tambaye abinci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inda ne kadan ila usama ibn zaid gun usama dan zaid fa qul lahu kace in kana inda hu badan dan idan akwai ragon abinci wai damin da ni a falwidi kai baka wa kana usama kadin dam shi usama yake taskace abincin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala rahili yana kan abin hawansa fa'atahu yazo fa qala yace ma indi shi ba mu da wani abu faraja salman ilayhi ma salman ya koma gun su ba akbar huma ya ba su labari fa qala suka je kana inda usama walakin suka je akwai abun usama sai dai ruwaye ya hana fa ba azna salman ila daibat salman ya aika zuwa ga wasu jama'a na sahabbai fa lam yaji inda bai samu komai ba fa lamma raja yayin da ya dawo qalu suka je law ba'athna ila bi'irin samahat kai ɗin nan da za mu aika ka rijiyar sama wani rijiya ne mai ruwa lagara ma uwa ruwan zai kafe duk inda muka aika ka ka zo mana da wani abu sai ka je ka ce babu sun mayin dalaka suka tafi sai da jinsu sali suna bincike hal inda usama ma amara lahu ma bihi rasulullah sunan ma ja ila rasulullah yayin da suka zo gurin manzo Allah qala lahu ma yace mali ara furratu lamu bi abu manzon Allah yace ya nake ga koran nama a bakin qala suka ce wallahi ya rasulullahi wallahi ya rasulullah ma tana wala yawman a yau dai bamu ci nama ba qala yace zalamta na bi akala lahama yace ai kun zalunci kanku da cin naman Salmanu da Usama fa nazala dalilin wannan ne wannan ayan ya sauka wal ma'ana anna Allah ta'ala to ma'ana dai Allah madaukakin sarki na halin mumini ya hana mumini an ya zanna bi akil muminu kar ya tsammatar wa dan uwansa mumini tsammani na shari kana ya zama wanda ya ji min akil musulmi daga dan uwansa musulmi kalaman zance la yuridu bihi sawa in dai ba mai kyau bane aw ya dukulu da kalan ko ya higar da hi mashina la yuridu bihi sawa fa yarahu akul dan uwansa musulmi zai gani fa ya zanna bihi su'an zai ga wannan abun mummuna ne li'anna ba'da lafi domin shayin aiki kada ya kuna fi surat yana zama wani sura kabi mummuna wa bin nafs al-amr ainihin lamari kuma la yakunu kadhalik yi jawabi saboda halaccin an yakuna fa'iluhu sahiyan mai aikata yana mai rafkanawa wa yakunu ra'i mai dubawa yana ga mukudin yayi kuskure fa ma ahlu su'i amma masu mummunan aiki wal fisq da fasikai mutajahirina bi suna bayyana wannan falamma anna zanna bihim misl alladhi yazharu minhu yayin da yake dan mata musu abin da ya bayyana to saboda ko mutum kai ka kafin ya dawo kai zancensa ka ci naman zamanin manzon Allah duk wanda ya yi da wani naman ake gani a bahinsa sai a zaro naman to aka ce yanzu me yasa ba a ji haka aka ce yanzu yi da wannan ya zama ruwan dare kamar mutum ne da farko farko ya je mahuta in baka fara zuwa ba ɗoyi za ka ji amma ka zauna sati ba za ka ji warin ba da haka duniya yi da wani ya juya duniyar warin ma da da ake ji ba a ji to saboda haka duk musulmi ya nisanci mummunan zato ga musulmi dan uwansa kuma duk wanda yayi da wani tubansa sai a guri uku in dai mutum baya nan kai da shi sai ka koma gurin ka kare ta kanka shi wanda kai da shi ya je yafe maka sannan kuma ka roki Allah ko ya yafe maka ko ya yafe maka to saboda haka jama'a a daina yi da mutum ba kyau rada da wani ba shi da kyau gayi qur'ani ya hana mana ne Allah yake cewa wala tajassasu musulmi ya daina bincike yana tajassasu ai da ta yi ladar da biyu auratul musulmi ka daina bibiyan tsirecin musulmi wa mu'aibuhum da aibata su bil ba'd wajen bincike ko gidanka ka je an yi wani abu wanda bai kamata ba me kuka yi a gidan suka ce ba mi komai ba saboda tsoronka to ka daina binciken sai ka gane yadda aka yi tunda tsoronka ne za aka koya yi kenan to nan gaba dai kar a sake yayi amma wani zo in dai za a yi bincike to ai dole a tadda laifi wane waye kaza wane waye kaza wane in dai binciken yayi yawa to ƙaryar da sai an tada laifi yayi to saboda haka Allah baya son bincike wani yama ba daidai ba kai hakuri kai ma kafin zuwa yau kai wa wani kuma wata ran ma za ka yi wa wani taman duk mutumin da yake yi bai yadda ba sai ya bi diddigi ya gano to ai dole a tada laifi wata ran ɗanka zai iya maka matarka za ta iya maka yar uwarka kaninka zai iya maka idan kana bin diddigin tun ana tsoron naka ma sai a daina tsoron to ka kure sai me ba wani abu ai ko mutum ne kana daga masa bulala yana gudu ka daina saurin kai duka ran da ya saba da dukan daga bulalan ba zai amfani ba to haka yake binciken ka daina yin sa kana ragewa in kana kurewa din nan gaba za a saba in ka kuren ma ba wani daraja za a kara akan ka ba ne Allah yake cewa wala ya ga tabarukun bara kada wani ya dadi wani kamar yadda yanzu muka faɗa ayuhibu ahadukum an yakula lama akihi mayitan fakarhitumu a yuhibu shin yanzu a ya so a dukun kowane ɗayan ku an ya akula lama akihi ya ci naman ɗan uwansa mai tan a mace duk da garwata yi ai la yusinu bi ba zai kyautata da yi ba fakari jimu idan an ce gayi nan za ka ƙi to to dan me yasa kuma za ka daɗe fi hayati a rayuwarsa duk wanda yana raye kai maganarsa ka aka lalami kaman ka ci namansa ne ba da mamaci bayan ya mutu wa kada arada alaikum haqiqa an bujuro muku nabi fakari jimu za ku ƙi فاقرئوا الاول كي نبرقوا فاتقوا الله واتقوا الله ان الله تواب رحيم واتقوا الله كجي tsoron Allah fi ƙabi cikin hukumarsa fi irtiyabi cikin wanda suka raɗa wani bi an ta tuba mini ku tuba ku daina yi da wani inna Allah domin shi Allah madaukakin sarki a tawa sarki ne mai karban tuba qabila tawbata ta mai karban tuba ne ga wanda suka tuba rahimun bihim Allah mai jin kai ne ga bayansa baki daya يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقياكم إن الله عليم كبير ya ayyuhan nasu ya ku mutane ji Allah inna mu ne kalaqnakum Allah ya ce muka halice ku min zakarin daga namiji wal unsa da mace shine hawa'u da annabi adam anan ne asalin mu yake waja'alnakum shu'uban Allah ya ce muka sanya ku dangi dangi jam'i ne na shu'ub ai huwa ala tabaqatin nasabi shine madaukakin tabaqa na nasaba kowa muka hada wane da wane wane ta sanadiyar wane wane ta sanadiyar wane haka Allah ya ce muka yi muku shine ala wa qabaila muka mai da ku kabiloli hiya duna shu'ub kuma bayan dangi wa ba da al'ama'ilu rayuwa sun malbutun zai a ce wane kabilan su wane ne sun malbasalu wane cikin su wane wane cinyan su wane sun malbasalu sannan kuma wane zai a ce ai gaban su wane ne akiru wa misulu ku zai mata shubin su ku zai mata wani shubi ne yanki ne daga kinana kabila ce da ƙurayawa amaru bi kasar al'ainu ai ƙasa wasu kuma badalu hayin su kuma cikin hashimu fakazo cinyansu su ne abbas fasilatun kuma shi ne gaba to Allah ya ce muna muku haka ne annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilal hata ala zahar da kaba fa'azan manzon Allah da ya ga haka an gaya masa wannan bayani ya ji sallallahu alaihi wasallam ai da aka ji inna ka laka nakum dalilin sauki yi kana ibn abbas lamma kana yayin da ya kasance yau ranar budin maka amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilal manzon Allah ya umarci bilal fa'azana yayi wazana yi bilalin aka umarce yayi wazana wazana nan da ya ta alaza sai da ya saman kaba fa'azana yayi hela faqala atahu la usaidu atabu dan usaidu dan abi fairi yace alhamdulillahi alladhi qabara abi nayi wa Allah godiya da ya karbi babana hatta la yara hadu bai ga wannan rana ba wa qala al-harth bin shihab har da dan shanu yace ma waje da Muhammadu gaira hadal garaj azwa da Muhammad yanzu bai samu wani wanda zai mana wazana ba sai wannan bakin mai kaman hankakan zai mana wazana sala dan amru yace wa in yuridillahu shay'an yughayyiruhu in Allah yana son wani abu zai jirkita shi wa qala abu sufyan abu sufyan yace ana la aqulu shay'an ni dai ba zan faɗi komai ba a kawo an yi kabiru rabu samawati ina jin tsoro kar ubangijin sama ya ba shi labari fa ta jibrilu nabi sallallahu alaihi wasallam sai jibril ya zo manzon Allah fa akbar ya ba shi labari bima kalu da abin da wayannan kafirawa suka faɗa fada manzon Allah ya kira su wa sa'alahum amma qalu ya dambe su abin da suka faɗa ba karo suka tabbatar fa anzalallahu ta'ala hadha sai Allah ya sauke wannan aya zajaran lahu ya musu tsawatarwa ana ta ba a daina yin alba'ar bil ansabi da dangi wata kazuru bil amwali da yawan tara dukiyoyi wazdira'i bil fuqara'i da walaganta talakawa wa annal madaru shi da yanda daraja take ala taqwa yana ga tsoron Allah li anna jami'i min adam wa wa dukkanin adam ne daga hawa muka fito wa yana mal farad inda za a samu wanda ya huwan bi taqwa sai da tsoron Allah to kaji sai da tsoron Allah wani zai huwan to kaji dalili kila wani kaula ainihin ya sauka ne ga abi hindu hina amar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya umarci bani bayara an yi zawaju imra'atu min sa'awara masa wani mace fa qalu li rasulullah suka ce da manzon Allah ta zawaju banati yanzu ma aure da ƴaƴan mu mawali na ga bararu wakila wani kaulan nazala ta sauka ne ga kaisu dan sabit hina qala lahu rajulun yayin da wani mutum ya ce absa alika dan buda mun fili to mun gaba kaɗan dai ayan yana zuwa to mu je me kake cewa na wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah ya ce mun yi ku kabilolo ne domin ku san juna mutanen da suke duniya kowa da yankin su mutanen China daban mutanen Nigeria daban Afirka mutanen Afirka daban suke Afirka ma 'yan Nigeria daban a Nigeria ma 'yan arewa da 'yan kudu daban suke a arewan ma kanawa daban haɗejawa daban mu da muke nan mu ma an kaga mu a mu din ma dangin zuwa ne dangin zuwa ne kowa da lambanta ta musamman wanda Allah ya ware shi da wannan lambar dan ba dan haka ba da wani ya kama dan wani ya ce ɗansa ne kuma ko an ɗauka an baka kasan ba jinin ka bane ba dan haka ba da wani ya je bin uban wani ya ce shi ne babansa to amma saboda Allah ya raware wa kowa tasa kamar ya bai ta daban kowa ya san babansa kuma kowa ya san ɗansa kowa ya san mahaifiyarsa kuma kowa ya san kowace ya ta san wannan ita ce ta haife shi wannan wani mutumin ko baka taba ganin sa ba kana kallon sai ka ce wannan ai jinin mu ne wannan dangin mu ne ai Allah ne ware haka wanda baka taba ganin sa ba ka gani ka wannan mutumin ai bahaushe ne ba yaran yayi ba kurin wani sura za a gani na bahaushen ne wanda sai a ce ai ba mange ne wannan ai ba barbare ne Allah ya ware kayansa ware wandan ta zama rahama ga al'umma Allah ya ce mun yi kabila li ta'arahu kusan juna amma da farin fatan da bakin fatan ba wani abin alfahari mai daraja gona Allah ya ce wanda ya ji tsoro na kurin ba ruwan Allah da farin fata ba ruwansa da bakin fata ba ruwansa da kyanka ba ruwanka da muninka ka bi ka ji tsoronka kai ne mai daraja shine inna akramakum inda lahi akramakum inda lahi a tike ya mai daraja gurin Allah ba wanda ya ji tsoronsa inna Allah inna Allah alimun kabir inna Allah alimun bikum Allah masani ne da ku kabir Allah zai ba ku labari bigo waɗi ni kuma da abin da yake ba da ninku baki ɗaya.
Qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna Qalat al-arabu Larabawa na farin min bani Asad wani kabila ne daga bani Asad suka ce amanna mun yi imani sadaka na bi qulubina mun gaskata da zukatanmu qalu da ma ga ya musu aka ce lam tu'minu ai ba ku imani ba yi imani yana da tsari abin gida ne ake shiga hawa biyu to ba buɗe ma gate ɗin gida ka ya ga farfajiyan gida ba ka ya ga cikin gida ne wasu ka sai sun shiga cikin gida ga ji ai ba a shiga cikin gida sai kun shiga ta ƙofa kun shiga farfajiyan gida kuma sai a muku izo ku shiga cikin ɗaki to wasu da farko ma suka ce sun shiga ɗakin Allah ya ce a ai ba a yin haka ai ba za ka zama mumini ba sai ka musulunta idan ka ce la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sunanka musulmi wannan kalmar idan zuciyarka ta kudure sai a ce da kai mumini ba zai yayi ka zama mumini ba sai ka zama musulmi shine suka ce sun yi imani Allah ya ce a kullam tuminu ai ba ku imani ba walakin qulu aslamna da farko sai kun musulunci min gairi kitalan bi kilafi gairi mimman aslama بعد قتال منهم قل لا نعم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يعين da يدخل إذن الإيمان يجي zuciyarku to bayan kun musulunta sai a ce kun zama mumini wa in tudiu Allah wa rasulahu la yadilkum min amalikum shay'a wa in tudiu Allah duk wanda ya bi Allah cikin umarnin da Allah ya aiko manzansa da shi wa rasulihi duk wanda ya bi manzo bai imani yayi imani da abin da manzon Allah ya zo da shi la yalidkum Allah ba zai bata muku ba ai la yanquzukum Allah ba zai toye muku wa min amwa a amalikum daga ayyukanku ai min sawabiya daga ladan ayyukanku shi an wani abu inna Allah inna Allah ghafurur rahim inna Allah sanin ubangiji ga wurin shi Allah sarki ne mai gafara ba ga kowa ba lil mu'minina ga mu'minai rahimin Allah mai jin kai ne bihim ga mumune baki daya innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun innamal mu'minuna jama'a kun ga mu'mini azadiquna fi imanihim wanda suka gaskata cikin imaninsu kama sarabil ba kama yadda aka bayyana mana bayan wannan allazina amanu billahi sai wanda ya imani da Allah a halin daɗi da halin rahin daɗi a halin lafiya da halin jinya a halin rayuwa da halin mutuwa a halin nishaɗi da walwala da halin rahin jin daɗi duk abin da ya zo maka san Allah ne ya kama shi to ka zama mumini wata ran rayuwar da farin ciki wata ran za a waye gari da bakin ciki idan alkhairi ya zo maka san daga Allah ne ran da mummunan labari ya zo ka san hima daga Allah ne idan wani abu Allah ya ɗora ma a jikinka na ranka baya so ka san daga Allah ne eh in dai mutum ya kudure komai ya san daga Allah ne to wannan shine mumini wanda ya imani da Allah innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi in dai mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah lam yartabu ba zai kokonto ba lam yashaqu fil iman a imanin sa baya kokontawa wajahadu وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله wajahadu za a ga mutum yana kokari bi an wane yana ce da dukiyarsa cikin taimakon addinin Allah duk lokacin da Allah ya zabe ka Allah ya nufe ka Allah ya so ka da rahama ya kimsa ma ilhama kace ce da dukiyarka cikin taimakon addinin Allah to ba dabara ka bace kai wa Allah godiya wannan wani falala ne wanda Allah ya keɓe ka da shi wanda Allah bai so yi da rahama ya nufe yi da alkhairi ya so ya ji kansa ba ba zai iya ciyar da dukiyarsa cikin taimakon addinin Allah ba to yaya ciyar da dukiya yake cikin taimakon addinin Allah a unguwarku idan ka ga wani bawan Allah ya mutu ya bar marayu kai kokari gidan nan kana kokari dan Allah iya karfin ka ka dinga kare musu martabas wani malami yana bada karatu dan Allah kai kokari kana daukar nauyinsa kana ciyar da dukiyanka cikin taimakon addinin Allah wani limami yana muku sallah unguwa kuna jin daɗinsa kuna masa alkhairi don ya samu nutsuwa addinin da yake muku ya dinga yi don Allah ya samu nutsuwa wani almajiri mai koyar da yaran ku karatu na Qur'ani ko na ilimi to inda dama kuna an gaza masa yanda yi ma zai samu sukuni abin da yake yi dinnan yayi da daɗin rai duk wannan yana miskini mai karamin karfi ka dafa masa matan da mijinta ya rasu a ci gaba da kula da ita wanda suke masu karamin karfi bayi ya hau wani inda damar yadda za ka yi kaɗan bayi abin da zai rage bayinsa duk taimakon addinin Allah ne kuma ana gina wani masallaci ba sai an nema ba in ka yi niyya don Allah ka da ba a taimaka a yi kuma ku masu gina masallaci ku daina ɗaura mutane nauyi gari kaza muna yi ba haka ake ba ka dinga yi kurin wanda yana da niyya ya taimaka maka ba zai gaci a bada gudunmuwa ba mutum ba ka san halin da yake ciki ba ka ga mutum da Allah da annabi baka sani ba yana da shi ko ba shi da shi ko yana da niyya ko ba shi da niyya to duk irin wannan taimako ne na addinin Allah mutum ya ci gaba da kula da iyayensa ya dinga musu alkhairi shi ma taimakon addinin Allah ne ka kula da yayanka su yi karatu wanda Allah yake so a samu lahira taimakon addinin Allah ne to duk wanda zai yi jihadi ya ce da dukiyarsa cikin taimakon addinin Allah Allah ya ce wannan shine mumini bi amwalihim بأموالهم وأنفسهم في سبيل ya ba da الله dukiyan kuma ya ba da kansa in wani abin taimakon addinin Allah ya da kansa da kanka a dinga yi da kai fa jahadahum ya zaharu sidika har gaskiya ya bayyana na imaninsa ulaika أولئك هم wayannan su الصادقون ne masu gaskiya fil imani cikin imanin laman qalu aman ba wanda suka ce kullun sun yi imani da baki ba walam yujad minhu ga- ba wani abu da muka samu a tare da su sai musulunci wanda ya je ya yi imani da baki a aikace yayi da dukiyarsa yayi da kansa wannan shine cikakken mumini ba wanda ya faɗa bai aikata ba ولا تعلمون الله بدينكم kun ga ya musulun a to alim yanzu ku ne za ku sanar da Allah yanayin addinin muri'u ilmi bi ma'ana taj'aru a taj'aru na bi ma'antum yanzu ku ne za ku sanar da Allah abinda kuke ku ce wai kun mumune ne Allah za ku gaya ba sai kun bada ba ya fi kowa sani ya fi kowa sani alai ai bi qaulikum amanna wallahu ya'lamu والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم wallahu Allah madaukakin sarki ya alamu ma fi samawati Allah shi ne masani da abin da ya buya a saman nan bakwai wa ma bil arabi shi ne masani da abin da ya buya a ƙasar nan bakwai wallahu domin ubangiji alimu masani ne bi kulli shay'in da duk wani abu da mutum ya yi gaja in ma na alkhairi in ma na sharri يمنون عليك أن أسلموا مم.
قل لا تمنوا علي إسلامكم yawan nuna ala- wai suna wado faɗa gori a gare ka anan sulamu dan sun musulunta min gari kital ba tare da yaƙi yanzu kila fi gari mimman asalama ba da kitali minhu suna cewa ai su sai da suka yi yaƙi kafin musulunci sun yaƙi wannan kuma bayan yaƙi suka musulunta Allah ya ce a kulla ta manu alai ku daina gori a junan ku dan kun musulunta mansuban ne bi kabarin na ba wai wani ne zai wani gori mu bayan yaƙi mu da mu aka yaƙi ba wani man bal Allah Allah Allah ne ya kamata ya mu gori tunda kai Allah ne ya shiryar da kai wannan ma Allah ya shiryar da kai Allah ne ya muku ni'ima bai kamata ku yi wa juna gori ba ku eh Allah da yayi da gorin nema Allah ne ya kamata ya mana to saboda haka duk ba wannan layin ku bane da wanda ya musulunta kafin yaki da wanda ya musulunta bayan yaki ba wani gwaninta Allah shine gwani gwanintan Allah tun da ya hije da kowa da kowa to kuran aiwa Allah godiya babu wani wanda ya fi wani a dinga girmama Allah kai ya hije da kai shi ma ya musulunta da yi babu wani abin gori sai dai mu yi wa Allah godiya balillahu balillahu yamunnu alaikum an hadaikum lil imani in kuntum sadiqin to ga ni abin da ya kamata ma mu yi wa Allah godiya tunda duk ya hije da mu ga musulunci shine Allah ya kamata ma ya mana gori to amma mu gode ma ana dai ku li in kuntum sadiqina idan ku masu gaskiya ne fi qawli kuma amanna cikin fadan ku da kuka ce kun yi imani inna allaha ya'lamu ghaiba samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun inna allaha sana Allah madaukakin sarki ya alamu shine masani gaiba samawa da abin da ya buya a saman nan wal ardi da abin da ya buya a kasa ai ma gaba fiha abin da ya buya a cikin wala basirin Allah masani ne bima ya amalu na gaban da bayi suke aikatawa la ya gaba alai shi minu babu wani abu da zai buya ga Allah